نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إن من أعظم النعمة التي نعم الله بها على عباده نعمة الأولاد فهم إذا صلوا عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد موتهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومع صلاحهم ينال الأقوال برهما وطاعتهما ونفعهم وهكذا تكون نعمة الأولاد تعود على الأبوين بالخير في الدنيا والآخرة وهم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والأولاد المقصود بهم الأبناء والبنات والخير في البنات في الشريعة الإسلامية جاء التأكيد عليه لما كان من كراهية أهل الجاهلية للبنات والأولاد مع ما فيهم من فضل وخير ومع كونهم نعمة فهم فهم أمانة يجب تعذيبها كما يحب الله جل وعلا وهو القائل إن الله يأمر أن يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها بل إن ذلك من أعظم الأمانات التي تجب على الإنسان وخيانتهما من أعظم الخيانات يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هي والله أمانة لأن الأمر في الملك الجبار جاء بوجوب وقاية الأولاد من النار وأن يعيدهم المسؤول عنهم عن كل طريقة يوصل إلى جهنم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي فقهوهم وأدبوهم وأدوهم إلى طاعة الله ومنعوهم عن استهكاك العقوبة بإرشادهم وتعليمهم ودلت آية على وجوب الأمر بالمعروف للدين بالأقرب فالأقرب وقيل اظهروا اظهروا من أنفسكم العبادة لتعلموا منكم ويعتادوا كعادتكم وجاء وجاء البيان برسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين بأن المرء يسأل عن رعيته يوم الدين فأي شيء فأي شيء يجيب من ضيع الأولاد وبماذا سينطق من خان الأمانة يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها بتربية الأولاد ورعايتهم مسؤولية كان يتسبب إهمال وعدم الحفظ وعدم حفظها في مسير مؤلم ينظر الوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة يا رب العالمين والمولود يولد على الفطرة التي فطر الله التي فطر الله الناس عليها فما على الوالدين إلا الحفاظ على الخير الذي فيه وصيانته من كل الشرور التي تربص به لكن المصيبة أن يكون الوالدان ما تقصيرهما في حفظ والدهما في في- في- في حفظ ولدهما ما هبا سبب للإنحراف وطريق الغوايات ومفتاح الشر ووقود الحلاق وبسبيل الغواية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فدور الأبوين فدور الأبوين مهم جدا في تحديد مسار الأولاد ومع أنهما سبب في في صلاحهما فهما سبب الرئيس في فسادهما ويقول ابن القيم رحمه الله وكم ممن أشقى ولده وبلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته وبزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه فمتاه امتثاله بولده وقوته عليه حفظ في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأي رأيت عامة من قبل الآباء صدق الإمام صدق الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا هو الواقع والمشاهد في زماننا هذا وهو الحاصل في كل زمان عباد الله قدوة في تربية الأولاد إننا لعلمنا بالصعولية الكبيرة الملقاة على عاقدهما من تربية الأولاد وإنشائهما وإنشائهم نشعة صالحة لا بد من اتباع خطوات مهمة نص عليها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى عليها حياته وفعلها الأنبياء والصالحون عباد الله اتقوا الله تعالى في أولادكم اتقوا الله تعالى في تربية أولادكم وهم أصلهم وهم أصلهم لحياتكم والله خسارة وندامة إن لم تصلحوهم ليوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي اليقين اللهم أصلح شأننا كله اللهم أصلح شأننا كله اللهم أصلح شأننا كله اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم القيامة فيه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لك اسلمنا بك امنا واليك النشور godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman agajin sa muna neman gafaran Allah muna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin kawo kamar da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye da shi shine shirye yi har abada wanda Allah ta'ala ya gure- ya batar da shi shine batacce har abada ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa annabi Muhammad bawan sa ne manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoronsa kar ku mutu face kuna musulmi ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwara ɗaya sannan a cikin wannan rai ya halitta matarsa sannan ya yayata tsakanin maza da mata masu yawan gaske ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi kuke hada zumunta da shi wato kuke ce dan Allah wane dan zumunta ai mun kaza a tare a tare mun kaza a bani kaza ya ku wa'inda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wanda take daidai Allah zai gyara muku ayyukan ku zai gafarta muku zunuban ku wanda ya da'a wa Allah ya da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya rabauta rabauta mai girma amma bayan haka mafi gaskiyar zance zancen Allah mafi alkhairin shari'a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharrin al'amura kuwa abinda aka kago aka zuba a cikin addini don abinda aka kago shi bid'a ne abinda yake bid'a bata ne bata kuma na cikin gidan wuta Allah ka tsare mu lalle yana daga cikin ni'ima mai girma ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala yau bayi shine ni'imar yaya waɗannan idan suka gyaru in suka zama mutanen kirki suka yi aiki na kwarai iyaye suka dora su akan abin da za su gaba akai na ainihin ayyuka na kwarai ayyuka na kirki wannan zai zanto har bayan waɗannan iyaye din iyayen suna samun albarka suna samun alkhairi suna samun ainihin daraja game da waɗannan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu wato aikinsa ko meye ne ya riga ya yanke sai dai abu uku din nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sadakar da mutum ya bayar mai gudana ko ilimin da mutum ya bayar wanda ake amfanuwa da shi ko dan da ya bari wanda dan na masa addu'a Allah ka azurta mu da wannan tare da wannan ya ku ƴan uwa ya ku iyaye lallai da ka samu waɗannan ‘ya'ya sakamakon tarbiyya daga musu suna maka da'a suna kana amfana da su kana jin daɗin su sai sai kasance ni'ima ce a duniya kuma ni'ima ce a lahira Allah ka datar da mu haka sannan ‘ya'ya kawa ce ado ne wa mutum a rayuwar duniya domin duk lokacin da aka ce ga ‘ya'yanka suna shige da fita gidanka kowa zo zai ga gidan yayi kyau amma ga gida daga ku biyu sai ku biyu ma'ana babu yara da suke shiga da fita a cikin gidan in ka ga wani yaro sai dai wa yaro makwabtaka sai ka ga gidan kamar ba ta da wani abin nan saboda yaran ba su a shiga gidan kai tsaye sai akwai yan uwan abokan wasan mu a wajen wani lokacin da dan adam yake kallon wannan yana jin daɗi a ransa saboda yana daga cikin ado a rayuwarsa Allah ka azurta mu da ƴaƴa masu albarka shi yasa alqur'ani sai yace lalle dukiyar ku da ƴaƴan ku kawace ma rayuwar duniyar lalle ƴaƴa abinda ake nufi da su ya ku iyaye ya ku yan uwa ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata, ba a nufin ‘ya'ya maza kawai banda ‘ya'ya mata, domin za ka samu waɗansu suna ƙyamar ‘ya'ya mata alhali shari'ar musulunci, addinin musulunci ya tabbatar da ɗaukakan mace da darajar mace da ƙimar mace ita ma mutum ne kamar yadda ‘ya'ya maza suke su ma mutane ne. Don haka babu bukatan ka tawaye hakkin waɗannan, ka ce waɗannan mata ne, don haka bari ka kula da mazaje ba ruwanka da ‘ya'ya mata. Wannan kuskure ne, wannan ba daidai ba ne. Da haka dukkaninsu abu ne waɗanda musulunci yake da bukatuwa ka inganta ka kyautata ka karrama ka ainihin mutunta wannan abin da Allah madaukakin sarki ya baka ko da yaya maza ne ko da yaya mata ne ko ya gauraya maka ya ku bayin Allah ku sani jahiliya su suke wannan aiki su dauki yaya maza su karrama su su dauki yaya mata su ainihin walakanta su su kashe su su yanka su tare da cewa waɗansu a jahiliyar da aka samu da yaya mata da yaya maza din duk kashe suke saboda ba tsari ne na hankali ba ba tsari ne na Allah madaukakin sarki ba ya ku bayan Allah waɗannan yaya tare da su akwai falala da alkhairi mai yawan gaske matukar mutum ya tsaya ya ainihin kula da su amana ce amana din mai girma da ubangiji subhanahu wataala ya saka a hannunka ka duba ya kai dan uwa Allah ya baka yaya kana jin dadin su akwai wanda ubangiji ta'ala ya hana shi kai da aka baka an baka amana yanzu da ya kamata kai da wannan amana shine kai kokarin dora wannan amana a inda Allah ya ce a aje ta kamar yadda Allah madaukakin sarki yana son haka Allah ya bawa wani bawa amana kuma bawan nan ya kiyaye amana din shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa alqur'ani yake cewa Allah madaukakin sarki yana umurtan ku ba da amanoni zuwa ga abin da aka ce ku bayar ma'ana ƴaƴanka ka tarbiyyantar da su kamar yadda musulunci maka umarni shine ka bayar da amana zuwa ga abin da ake so ka bayar bal ba wannan ba wallahi yana daga cikin girman amana wanda ya zama wajibi akan kowane mutum ya tsare ya kare ya kiyaye ubangiji subhanahu wata'ala na cewa ya ku da kuka imani kar ku ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ku ha'inci amanonin da ke tsakanin ku bayan kun riga kun sani ya ku bayan Allah wallahi na muku rantsuwa da Allah wannan amana amana ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya dako umarni tun daga saman saman saman sammai zuwa ga kasan duniya dan a riki wannan amana a matsayin wajibi dan a kiyaye iyaye abun nan yaya daga fadawa cikin wutar ranar tashin kiyama lallai Allah madaukakin sarki ya ce a nizanta su daga abin da zai fadar da su zuwa ga gidan wuta wa yake da iko wannan wanda Allah ta'ala ya bashi a nan gidan duniya shine uwa da uba su aka dora musu wannan shi yasa ma Allah madaukakin sarki a nasin Qur'ani sai ya ce ya ku wadanda kuka imani kare kanku da iyalanku daga wata wuta waɗanda wato mala'iku suke tsaron wannan wutan kuma ana kunna wannan wuta ne da duwar wasu da mutane su ne kiraren kama wutar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah madaukakin sarki yace waɗannan mala'iku suna gadin wuta suna da fushi suna da tsananin karfi in bawa aka ce ya ya keta wannan amana din to lalle za su kama shi su danna shi wannan wuta Allah madaukakin sarki mana kariya domin duk abin da Allah umurce suna aikatawa abin da Allah ta'ala bai umurce su kuma ba su yi ya ku yan uwa ku fahimci wannan wato ana nufin ladabtar da ainihin yaya sannan dora su akan da'a ma Allah sannan fahimtar da su addini ka sanar da su addini wannan wajibin ka ne ka koya musu tarbiyya ta yau da kullum wannan dolen ka ne ka ainihin wato dora su akan ladabtar wato yaron da yayi ba daidai ba ka ladabtar da shi akan abin da zai zanto cewa ya tashi daga wancan abin da ba daidai din ba ya koma kan abin da yake daidai wannan hakki ne wannan daidai ne wannan kuma wajibi ne akan ka domin ya cancanci ka masa haka in baka yi masa wannan ba ubangiji subhanahu wataala zai ainihin hukubantar da kai ranar tashin kiyama domin ta sanar da su yi musu irshadi ubangiji subhanahu wataala ya riga wajen ta wannan sai dai in abu ya je ya gagare ka wannan bayan da kai ya kuma wallahi dole ne ya zanto kana son nan kan baka son nan kama ka zama wani mutum haka wanda kamar ba mutum ba dalili kuwa annabi nuhu alaihi salam kun ga dai yadda ubangiji subhanahu wataala ya ainihin wato sanya masa soyayyar ɗansa a ransa wanda har an zo za a yi halaka mutanensa amma yana kiran ɗan yana cewa ya ka ɗana bai fi da zamani ba na cewa ɗan ya shirya ɗan ya dawo kan hanya ɗan ya yi musulunci ɗan ya zama mai mutum nagari har aka zo za a halaka mutanensa annabi nuhu bai cire tsammani ba dan haka ne ma lokacin da aka zo za a halaka su yana cewa ya kai ɗana ya bunayyar kan ma'ana wala takum al kafirin ya kai ɗana zo ka hau jirgin nan dan Allah soyayya ce ko kiyayya ce take sa a yi wannan soyayyan ɗa ne ba laifi bane ka so danka amma a so me na kwarai ba so mummuna ba ba son da zaka wala zaka ainihin sanya yaro rayuwarsa ya zanto cewa bai da kan gado ba bai da tarbiya ba bai rishin kunya ne bai raina mutane ne wannan baka tsora shi na soyayya akan gaskiya ba amma ka tsora shi akan abinda wanda wanda ya zanto cewa abu ne mai kyau abu ne na gari abu ne na kwarai wanda kowa ma mutumin kirki zai yi ba wannan abin da ka tsora shi akai Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka ya'yan uwa so ya'ya so irin na addini so irin na musulunci so irin na kwarai kar mu so yaya so irin na banza so irin na wofi so irin na shashanci so irin na watsar da lamarin rayuwarsu ba haka ake so ba ba haka musulunci ke karantar ba dan haka ka bayyana wa Allah madaukakin sarki wannan abin da ya maka din cewa za ka mai da wannan amana ka mai da ubangiji subhanahu wataala ya aini baka shi shine tsora su akan tarbiyya na kwarai ka sanar da su addini in ka ba su a sallah ka musu umarni in ka ba su a zuwa masallaci ka musu umarni in ka ba su a yin karatu ka musu umarni in ka ba su a zuwa aiki aikin gida ka musu umarni ma'ana ka ja kunnen su ka musu fada wannan shi ne abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace ka nuna musu girman mutane ka girma musu girman makwabtaka da girman ainihin hakoki da ke kansu da makamantansu tun kafin su kai wani munzali Allah subhanahu wata'ala ya samu dace bayanai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa babu wani mutum a gidan duniyan nan ba sai sai ranar tashin kiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya tambaye shi akan abin da Allah subhanahu wata'ala ba shi na yaya in ma dai ya zanto ya kyautata in ma dai ya zanto ya munana amma dai dole shi ne kaban shi ba zai wuce ba filin tashin kiyama wallahi sai an tambaye shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi dukkanin ku masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku kiwon da Allah ta'ala ya ba ku dan haka mutum mai kiwo ne akan iyalansa Allah zai tambaye ka ƴaƴanka Allah zai tambaye ka matanka yaya ka zauna da su ya kai musu ka dora su akan daidai su ne suka ki ko kuma sun amince ko yaya wallahi ubangiji su gano Allah zai tambaye ka akan wannan sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan lalle mace abin tambaya ne game da ainihin gidan mijinta yaya ta kyautata wa mijinta ya ta tsare masa amanarsa ya ta tsare masa gidansa ya ta tsare masa ƴaƴansa ya ta tsare masa dukiyarsa ya ta tsare masa kanta wannan sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ta da haka yara suna gida dole ki nake kiyaye dole ki nake kula dole ki nake magance wadin matsala wanda ya zanto cewa zaki magancewa wanda ya karfi ki hada da mai gida amma ki sakaci ki bar yaya su zama tambadaddu bayan mai gida ya fita neman abinci yara su zama watsatsu bayan mai gida ya fita neman abin da za a rufe asiri wallahi wallahi kin ci amanan Allah kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye shi zai tambaye ki wannan hakki a gaban shi ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace da ka tarbiya ya yan uwa wannan wajibi ne dole ne mu tsaya mu ga cewa muna yin abin da ya dace game da ƴaƴanmu wallahi duk wanda da yi abin da ya dace ba kada ya tsammani zai sa zai saka kansa kawai da gidan aljanna ran da kiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka ya kyauta wa zamantakewa wa zamantakewa yayi akhlaq masu kyau ya dauka shi kenan tunda ya watsar da lamarin ƴaƴansa ran da kiyama shi kadai za ta tambaya in yayi nasara kawai wuce gidan aljanna ka sani za a tambaye ka za a tambaye nauyin ƴaƴanka Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace babu wani da face an haife shi a musulunci ne sai dai iyaye su su wata masa tarbiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi ko dai iyayen nan su sa shi ya zamo ba majusi ko ba yahudi ko ya zamo ba nasari amma dai asali Allah subhanahu wataala ya halicce shi ne a matsayin sa na musulmi za ka kai uba kana da tasiri wajen juya masa lamari kana da tasiri wajen canja masa yanayi kana da tasiri in kai sakaci shi kenan ya zama wani abu in kuma kai dage Allah ya taimake ka da addu'a da waye domin kar ka raba bakin ka da yin addu'a wa yayanka kullum addu'a addu'a addu'a a cikin sujada addu'a bayan kai wata ibada addu'a kai zakka addu'a kai azumi addu'a ka sada zumunci kana dawowa addu'a kana kan hanya addu'a ana ruwan sama addu'a kana rishin lafiya addu'a ma yayanka dan su zama wani gware don su zama wani kirki don su zama mutanen bayan Allah wanda ake so Allah subhanahu wata'ala ya samu dace zaka ya ku bayan Allah mu tsaya ka'in da na'in mu ga cewa tarbiyyar yayan mu yi shi yadda ya kamata domin wannan tsari shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa akan haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkan mutane wannan kuma ita ce addini mai kike ba mu iya canja ta sai dai da yawan mutane su soyace ta ba ubangiji subhanahu wata'ala ka rufa mana asiri duniya da kiyama yan uwa wannan shine abin da kullum da kuma muna fata ubangiji subhanahu wata'ala ka ainihin sa mu sauki wannan haƙƙi mai nauyi shine tarbiyyar ƴaƴanmu da ke kanmu ya ubangiji subhanahu wataala ka taimake mu ka agaza mana duk abin da ya fi karfin wajen tarbiyya ya Allah ka taimake mu yi nasara a kansa Allah madaukakin sarki ka shirya mana su Allah ka daidaita mana su Allah ka dawo mana da su kan hanya wanda suka lalace ubangiji subhanahu wataala wanda suke kan hanya kuma Allah ka daga karfafa su akan hanya na kwarai ubangiji ta Allah ka sa ƴaƴa su zanto masu tausayin iyayensu ubangiji subhanahu wataala ka sa waɗannan ƴaƴa su zama sanyin idaniya da iyayensu Allah madaukakin sarki ka sa waɗannan ƴaƴa su zamo zinariya abin alfahari da su ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yan uwa muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya hada rautar mu da gafara gaba ki mu Allah mana albarka a gidajen mu Allah mana albarka a dukiyoyin mu Allah mana albarka a ko'ina mu muna fata ubangiji subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah madaukakin sarki duk abin da muke jin tsoro a wannan rayuwa ta duniya da wanda muke jin tsoron sa ranar tashin kiyama ubangiji subhanahu wataala سامع وانا مريد اخي الله سبحانه وتعالى من وفق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الجميع المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم فاستغفروه انه كان توابا رحيما وصل اللهم وسلم على نبينا